أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شابقين قوة سفركو hijiran manzon Allah alaihi afdalu salatu wassalam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da hudu ga watan goma biyar ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da lahira domin sarkin sunayensa na na kudu ko darasi na yau da eh gaskiya yau za mu yi darasi na hudu a cikin wannan littafi wato wasiyatu shar'iyya wanda kamar yadda muka yi magana wasiya ce da kuma yin guzuri yadda mutum zai yi saboda wannan babbar tafiya da take gabanmu kamar yadda za a gani cikin littafin alwasiyatu shar'iyya ko shine yace qalama anna al-amra qad ittadaha lana jaliyan wato tunda dai an yi bayanai an yi maganganu kuma al'amarin nan ya fito mana a fili mun gane ko هكذا من خلال أي هذه السطور wato an fahimci abubuwa da waɗannan 'yan rubutu da aka yi a baya wa hunaka amrun hamun wa ihmaluhu khatiran akwai kuma wani al'amari babba wanda sako-sako wasa da wannan al'amari haɗari ne babba ya zama mutum bai damu da wannan al'amarin ba to mutum yana cikin haɗari menene wannan abu ala wa huwa kitabatul wasiyyati shar'iyya shine mutum ya rubuta wasiyyar sayar da shari'a ta dace ya faɗa abubuwan da yake so a yi masa bayan ya mutu saboda kada a zo a yi ma mutum abin da zai yi dalilin a yi masa azaba gabani saboda haka sai ya bayyana bimalana mutum ya rubuta abin da yake nashi ne a wurin wasu ko ko abin da yake so nashi ne don amfanin tsawon alaina da abin da ke kanmu na wani min amwalin na dukiyoyi ne wa uqudin da wasu kudurce-kudurce da aka yi na ciniki ko na kaza wa wa'udin wa uqudin da alƙawura da mutum yayi wanda ya ce zai ba wani ko zai kyauta ko zai kaza ko zai kaza da alwashin da ya yi na cewa an kulla kaza da shi duka dai kusan ma'anarsu guda ne illa wannan ya ce zai yi ko wannan an kulla da shi za a yi ma tauqi'i shuhudi sannan tare da sa hannun shaidu kuma da suka ga an yi wannan wan nutla al warasata alaiha lalin sannan kuma mu nuna wa magada wato mutum yana da kyau wasiyarsa ya nuna wa magadansa kusan inda ya ajiye ta saboda in an zo yana mutuwa tashin farko kamar yadda zamu gani a littafin su magabata ka Allah ka taimake mun fahimci addinin nan su magabata idan mutum ya mutu tashin farko wanda ke ji da shi idan ya zo aka gaya masa cewa wani Allah ya yi masa cikawa yana shigowa gidan nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wani Allah Allahumma ighfir lahu warhamhu warhamna ba'da sai ce ina littafin wasiyarsa shine abu na farko da za a nema ina littafin da ya rubuta wasiya za mu gani cikin littafin za mu ga yadda wasiyar take kuma shakhsiya ta mutum kanshi tukun na fakaran kanshi yadda ya kamata ya yi ma kanshi ba gatar da ta wuce mutum ya ma kanshi wannan ku duba cikin magabata wani da ya zo mutuwa mun karanta da su cikin al'ahimma da ya zo ya mutu ya rubuta wasiyarsa sai ya yi maganan da ma sai abokinsa ya ce idan na mutu kai za ka yi man wanka kai ma idan ka mutu ni zan wanke ka shi kenan yau sai gashi ya mutu ya kozo ana gayo masa ya zo ya shigo da sauri ya ce a ɗauko man littafin wasiyarsa aka ɗauko littafin wasiya sai aka ga ya fito da takarda da alƙalami yana kakwafan abin da ke cikin wasiyar nan na basu suka da ake bin ɗan wannan abokinsa yana kafafa yana kafafa ya gama kwafewa sai ya maida masa littafin ya ce ku masa wanka kafin in dawo sai aka ce a ai ya ce kai za ka yi mai wanka sai ya ce ai wannan ba wannan wankan da kuke mai na ruwa ba shi ne wanka ba kuma za mu fahimta cikin karatun dan an ma wanka da ruwa an fesa ma turare ya zama na can akwai matsala la haula wala quwwata illa billah wannan wankan ba zai amfani ba za a je a cuya saboda haka shi da ya tashi daga nan ya ɗauki wannan abu da ya kwafa ya je ya gama gaba suka gaba ɗaya ya gama biya masa kasa sa shi gaba ya dawo aka yi masa sallah kai shi magabarta ba su fahimta ba suka ce wane ya ce in ya mutu kai za ka yi masa wanka mun gani kuma kai ma in ya ce kai ma in ka mutu shi zai ma wanka kuma mun ga ba shi kai kai mai wanka ba ce ai wannan yare ne muka yi mun ke gane shi ai wankan nan shi ne in biya masa bashin da ake bin sa shi ma wankan da nake nufin ya man ya biya man bashin da ake bina idan na riga shi mutuwa ina ba ta an gane kaga wannan shine babban abin da mutum zai tsaya ya kalla don haka wannan shine wanka babba ba wanka da ruwa ba kawai wannan ana sa shi kyautatawa yana da kyau amma babban wanka shine a wanke mutum ta yadda zai shiga kabari ba ya masa azaba ba kafin a gama biya masa bashi to ni ko na san gaskiyar magana in ba wanda Allah ya taimake shi ba a tsari irin namu zai wuya mutum shiga kabari ba na azaba ba in dai game da bashi ne kafin a biya ma mutum bashin nan wallahi ba ya sa ba ya ci azaba tunda an zo ka mutu mutane ba ma maganan bashin suke yi ba su ma to mutum ma ya mutu da kudin shiga shi an ce a biya ƴaƴan su ce ba za su biya ba to ina ruwan su da maganan su ce wai ta bashi suke yi mutum ya zo ana bin shi ku duba wancan da da shek wannan daurawa yake magana mutum ne fa gashi da kudin shi biliyan biliyan sai da ya faɗi don mu gane ya ce dubu sau dubu nake da shi amma ana bin shi miliyan tamanin biliyan yake da shi shi a biya mai miliyan tamanin ƴaƴan nan suka ce ba za su biya ba ta ce su sai dai duk shari'ar da za a je a ita shari'a ba za su biya ba yana da biliyan kuma na san kun ji shi shaka mini da walawa yayi magana ai ai wannan karatu ne ya faɗi sosai yana yi mana gargaɗi da yadda ya kamata mu lura to kuma nan nan wani ma haka shi ma ya ce shi baki da baki muke magana da shi ya ce abokinsu ne ya je da nayi an gama an zo ga takardu ga evidences ga komi ga abu ga kudinsa miliyan tamanin amma ba shi kadai yake da su ba wane na da kaza ciki wane na da kaza a ware a ba masu shi yanzu yaran suka ce ba za su wada ba sai dai duk shari'ar da za a yi kai ce su ba za su yadda ba ba za su wada ba a rage masu kuɗi suna ganin sun samu kuɗi miliyan tamanin a zo a rarrabe a rage a ba wani kuma fa ga takardu ga rubutu ga komi cewa ba wannan wani na da kaza ciki wani na da kaza account din shi gashi nan miliyan tam amma ku ciki ga takardu wani na da kaza wani joint venture suke amma yaran nan suka ce ba za a bada ba to ya ka gani ba a ba sai in Allah ya taimake ka kuma nan na gaya maku na ce maku wani fashi ma haka aka zo da kes din nan duk da shi a ganin ma mutane laifi ma yayi a wurin mutane ba na ce ya yi aure ya yi amarya yana da mata matan nan wannan suna da yaya ya ƙara auro wata ba a daɗe ba ashe akwai sauran kuɗin da ya ansho su kayayyaki bai zama biya ba da yawancin hidima auren ya mutu masu kaya suka zo suka ce su sun yadda ita wadda aka auren kayan da bata diddinka ba bata yi amfani da su ba sun yadda ta ba su abin su za su arza haka nan ba komai a rage bashi ta ce ba za ta bada ba ai sun riga sun zama nata aka je kuma wajen ita can aka ce ma 'ya'yan to ku ku zo gashi ana bin shi bashi a ciccire tukunna a biya masa bashin nan tun da gashi gashi suka ce duk abin da za a mai a can a mai su suka ce auren to to kaji bai zauri to ta suka yi duk abin da za a mai a mai su suka ce ya aure uwarsa ta zuga ita uwar ta ce ina hana ‘ya'yan ta ce kasu biya. In dai kana so ka zauna lafiya, yau ‘ya'ya ban kakka damu da bangaren maman su me za su yi mata amma kai ma ta kaji ka kai da in ba haka ba wallahi sai ta sa su kima biyayya in dai a wannan zamanin ne aka zo kuna tare da ga ta ga ta ta ga so take yi ta hada baki da su duk su kai ka su kace na ma'ana nake nufi idan su suna da hankali suna da ta maman su na da haƙƙi baban su na da haƙƙi amma in ba haka ba da sun biye mata ta ga an kawo wata to sai take ta ja ƴaƴan gaba ɗaya sai sun sai sun kai kamar kasa ita an mata laifi ta manta da cewa tana da haƙƙi akan ƴaƴan kai ma kana da haƙƙi akai hasali ma kai ne shugaba na gaba ɗaya kai ka kawo ta ita ma kai ka dai mota kai kai komi duk abin da take kallo ƴaƴan nan in yanzu da babu kai san ma ba za ta tinkawo da shi ba ko zai yi malam abubakar uwa in ba uba tana tinkawo da ɗa abadan a zo ko kai dan wane ne ka girma in aka zo aka soke ka aka ce baka da uba kana gana akwai daraja ita za ta yi tinkaho da dan wani matsayi za a bada za a zo nema a ce a fitar da dan a ce bai da uba kwatanta ka gani ko ko a kasar kagare ba su yi tasu haka idan aka gano mutum haka na aka samai a banza irin abin da suke ce ma ba ko ko iji wane ne shi bastard ne suka gano haka ya tashi neman siyasa ko turan na za su gano yanzu su a gano bastard ne shi misali a gano wannan wallahi wannan kada ya ce faɗi zabe ko a can garin su ko aka bane na kahirai ma kenan to balle musulmi da uba ake tinkaho kuma kwatanta in banda wannan in ana maganar neman aure ko ana maganar kai ka yadda yanzu ya zo nema aure gidanka a ce ma bai da uba ka yadda ka ba shi komin kirkin shi sai ka ji wani abu ko ka daure ka ba shi saboda kirkin shi wallahi sai ka rika jin wani abu ku duba ku kwanaki muna karatu nan wani ya ce a unguwarsu limamin su ne kun tuna ko limami ne mutumin nan mai kirki ne mai kaza mai kaza shi ke ma koya masu karatu amma daga ranar da aka gano bai da baba aka zo aka samai aka ce mai liman ka yi haƙuri gaskiya mun gano wani abu kaji ka dan Allah dan haka yanzu mun ba za mu ce ka daina sallah a masallacin nan ba amma da Allah ka dan ja baya ku kalli fa wannan magana shine liman shi ke masu karatu suka shi ke masu komai amma da aka gano wannan tabab aka zo aka gaya masa yanzu yanzu ya rasa inda zai sa kanshi dole ya koma sai dai ya rade jikin masallaci yanzu shine liman yanzu kana ganin mutumin da yake asali shine liman a zo ba da wani dalili mai karfi a ce yau an abin nan shi yau zai ƙara jin ya saki jiki da waɗannan al'umma ya ƙara jin daɗi to balle irin wannan suka mai muni saboda uba shine ginshiki ko uban bai raye in an taso abu na biyu ɗan ɗan uban ake nema in wani abu ya taso su za su je sai in mai hankali ne ya tambaya ce kai ya kake da shi ce wannan kanan uwan ubansa ne wannan fa kanan ubansa ne a ce magana ta kare an zo da jigajigan shi an wala in babu su komin abin sai dai yanzu da ke yawanci ba mutunci ya dan wasu ba ba su damu da wani abu amma kana nan wata rana wannan abin sai ya taso ko matsayi ne za a ba mutum ko wani abu ne za a ba mutum saboda haka ashe ba karamin abu bane to saboda haka wasiya tana nuna muhimmanci ka samu masu ƙarfi cikin iyalanka cikin yaranka wanda ka san cewa lalle in ka gaya masu magana maganan nan babu kada ta ka nuna masu inda wasiyar nan take sannan ka ce wannan wasiya ta ce in Allah ya taimake ka sadda za ka mutu ka ƙara tuna masu ka ce masu kada ku manta da abin da na gaya muku a cikin wasiyoyina a zartar ku yi kaza ku bar kaza kada ku yi kaza ku yi kaza ku yi kaza za mu gan shi dai kada in karatun kafin karatun wallahi idan mutum ya wannan da ikhlasi kuma Allah ya azurta shi da masu zuciya har rayuwarsu da kare ba za su manta da wannan wasiyya ba za su rika faɗi suna cewa ba wasiyyar da aka yi masu kada su yi kaza to da aka za su kuma in sun yi haka Allah sai ya masa albarka biznillahi ta'ala ya fito ko to da haka yana da gayatu ahammiya rashin tunanin waɗannan abubuwan shi yasa mutum zai shiga zai mutu ya shiga cikin halin kakani kai hallika likafanin da kake so a sama za mu gani nan wurin yana da kyau ka bayyana shi ka bayyana yadda kake so a shirya ka in ka mutu ka bayyana yadda kake so a yi ma irin kabarin da kake so daga dama ka samu ka bari yana nan za mu gani ya bayyana abubuwa duka na sunna ya bayani gwargwadon hali wanda Allah bai mantar da su ba idan ma suka ga abin da wuya ba sai su ɗauri tafin wasiyar su riƙe ba su ta kallon mai kace a ciki suna karantawa sai kuma ka rika updating littafin wasiyar sai mun yi karatun kafin abin mu zo mu zo ga yadda za mu yi wasiyan ga yadda za mu rika updating wasiyan wanda ba mu so muka gaman canza ya canza mu soke shi wanda yake abin nan mu tabbatar mu sai har zuwa ƙarshen rayuwarmu haka ake yi za mu fitar da littafin kuma a gani bi iznillahi ta'ala copy irin shi yadda ake yi mu gani na'am saboda haka za a yi wannan wa hatta la natrukahum bi ghairi wasiyatin ta yadda kada mu bar magadanmu ba mai masu wasiya ba ya tafaita khabbatu wa faita ay khabbatuna su dinga bandan bandan su rasa abin da za su yi su shiga nan su fita su shiga nan su fita baka ce kaza ba falahum ay wala ya'rifuna ay su koma fi sayin abu ba su san wane ne nasu ba ba su san abin da yake abin nan din su ba wala ya'rifuna wala alaihim wala ya'rifuna abin da yake kansu nasu ne ba su sani ba wanda yake a kansu ba su sani ba wanda ya kamata nauyi ne kenan wa hatta la na asama ai wa nu'azzab fi quburina ai bi sawri imalina ta yadda ba za mu samu mu yi zunubi ba za a zo mu yi zunubi ba idan muka bari muka yi zunubin nan wa nu'azzab fi quburina ai mana azaba a kabarin mu bi sawri imalina saboda dalilin sakacinmu da muka yi in ba karatu aka yi ba mutum zai ma so yayi wani abu ne mai kyau bayan ka riga ka mutu shi yana ganin abu ne mai kyau ma amma ba mai kyau bane ku duba lokacin da muka karanta wancan silsila min amalil qulub ai kaga an karanta wani da ya zo baban shi ya mutu ya bar kuɗi shi kuma da niyya ma mai kyau sai ya ce shi bai yarda da hanyar da baban nan ya samo kuɗinsa ba amma ya san ana bin baban shi bashi zai bari ne sai ya samu nashi kuɗin wanda ya tantance na halal ne zai biya ma baban shi bashi aka ce ka biya masa ina ruwanka wannan niyan da kai ba ita bace ba shari'a ce ta saka ba kakka yi ta kale da biya masa bashin nan da kuɗin sa ba ruwanka da ina ya samu kuɗin shi ko yayi abun nan dinsa kai dai yi masa wannan aikin ka biya masa bashi amma kaga ai shi da manufa mai kyau ma yayi a tunaninsa amma shari'a ba ta yarda da wannan ba wannan an yi ne aqliya ne da kai abun ba shari'a ya tambaya ba ina fata an gane da yawa wasu abubuwan zaka ga muna yin su zaka gan su kamar da kyau ba kyau gare su ba kuma wani lokaci in mun zo sai ka ga wani lokaci wani shi ba larabe zai ga yayi ko kuma wanda yake ja ne sai dauka in dai ja yayi abu kawai ba shi bane ba shi ne littafin mu ba sai sa aka ba mu littafi ba da dai jayen aka ce mai koyi ba su halitta ne mu halitta ne kawai muna da fifiko akan juna ne bi takawa misali yanzu wannan ta ga balarabe in yazo ko laraba mu zai jaye wani da yazo yanzu ya je dau qur'ani sai haka ya yi haka wa ya sa shi to ba sa shi bai qur'ani wa ba ba girmama qur'ani girmama qur'ani karanta shi ka ji abin da ke ciki ka aiki da shi ba wai kun banta shi kuma ga ka sa kai a sa duk mutum ya gama wai a ce shi masoyin qur'ani ne ba shi ba sa ka wannan ba amma in ka ga balarin su kai kai ma daga daga gasar su daga tabururu kana tabururu kada ji barayi kada ga kaga suna yi dan kaga suna yi me ina ruwanka da kaga suna yi ba za ka ba ba ce ma za haka shine son shi ba ku ga da lura ba ta yi da da yawa mutane mun ga suna yi mu ga da in ma mun shiga cikin sai kaga har muna jin tsoron su mu wai mu mun samu shi'urun bin naqasi sai a tsunfi mu saboda fata su jaje mu ba haka bane aure Allah kariya ne su ne suka kirkira abin har ya ba mu tsoro ka shiga inda ya kamata duk ka shiga kawai ba ruwanka da su ba ruwansu da kai in sun nuna ukuwa islamiyya ku yi kai masu ukuwa in sun nuna suna kyamar ka manta da su kakkaji wani abu a rai na cewa sun fika za ka ga abin a fili falawakar je ya gogon man hannu ya haka ya kama hannun kai ce sa'a kan lokaci karfe zai ka haka hifar shi da dariya wai kai ba kana kallon kanka kana mamaki ko kama hannun kai goga goga goga goga takka ja haushi ka damu da wannan kakka ji wata na ƙasa kakka ji haushi ka ga Allah bai kyauta ma ba ba ruwanka da wannan innama al'amu bi taqwa kawai inna Allah la yanzuru ila suwarikum ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم haka abin yake ba ruwan wannan innamal amru kawai bi taqwa to waɗannan abubuwan da yawa suna damun mu sai mu ga kawai in ba su yi ba shikenan faqad sahha ai fi kitabihi fi kitabatil wasiyya ya inganta game da wannan magana ta rubuta wasiyya ai ma ruya an ibn umar radiyallahu anhuma abinda aka ruwaito daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda Allah ya kara masa yarda annahu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi bihi yabitu laylatayn illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu bai dace ba ga haƙƙin musulmi yana da wani abun da zai yi wasiya a kai sannan ya kwana biyu ba tare da ya rubuta wasiƙar nan ba face wasiya ta ta kwana a ƙarƙashin filarsa ya rubuta kenan bai dace ba ba daidai ba ne bai cancanta ba ga wani musulmi wanda yake yana da wani abu da zai yi wasiya sannan ya bar wannan abun ya kwana biyu bai rubuta wasiya a kai ba ya rubuta zai sa ya aje wasiyar nan ba in yi haka bai kyauta ba ba hakkin musulmi ba ne haka bai cancance haka ba bai dace ba don haka in akwai wani abu muhimmi in ka tuna kana ganin abun nan ne kana tunawa ya kamata kai wasiya wallahi alazim kai ina gaya muku magana nan ba ana faɗi ba ne wani lokaci don a ci mutuncin mutane amma in a mutum ya damai da yawa nan ina zaune nan wani zai zo abu ya damai ya zo ya man magana nan ya gaya mai ya ce gashi ya ce wallahi abin da yake yana magana yana cewa ya ce ga yanzu ya fara gaya ma iyalinsa cewa kaza da kaza in rika kusan guntu da kan saboda a rika a daina gane ya ce kaza da kaza yana ganin zai bashi a matsayin shi zai bashi ya ban ya aika shi sakon ya ce yanzu yana da shekara 60 kare an ce 60 ko 70 ne yawanci za abin nan ba bari yanzu ya samu ya aika da wani abu matan suka ce mu fa mu fa mu za ka mana da in ka tura wannan mu ma sai kai mana kaza sai kai mana kaza ina buntula kan ne saboda mu daina abin nan ba sai ya ce inda ya gano in ya mutu akwai matsala irin waɗannan in ba yi kai da kanka ba ya ɗauko wani abu yana so ya zo da shi zai buɗe baki da shi kuma sannan ya san ma wasu shi buɗe baki matan suka ce ya za ka ɗau wannan shi ya fi kyau shi ya fi kyau ya ce a wannan abun nawa ne ni na so kuma ni ma hadda ni za a amfana da shi in kuna so kuma kuna iya aika fa a so maku suka ce sam ya za ka ɗauki wannan yana ja suna ja yana ja ya ce ja ya ce ya gane yanzu ya ce to waɗannan ne za a ce yanzu in ya mutu wannan abun nan kai abun ba wani abu bane ayaba ce don ku gane sosai ayaba yace wanda ke ja akan suna jayayya ana ja suna ja akan ayaba ka mutu sai su a bar fili ko a bar gida a ce wannan ka a bar shi don karka samun lada wallahi shabihun bil mustahil kuma yanzu da ran shi da shi ke ja yan suna ja lada fa za a samu ku duba dai ladan da aka ce man aftara sa'iman wanda ya ciyar da mai azumi yana da irin ladan wanda irin ladan shi ko shi yana so ya samu wannan suna so su hana yanzu yanzu da karhin shi yana ja suna ja ka gaya mana da a ce mutum ya mutu za a ɗauki wani abu na shi babba a bayar su yadda za a yadda kuma wallahi kullum mutum mai hankali fa mane ta mara da gairi shine wanda ya wasu da wani shine mai hankali amma ai ta faɗi kana ji kana ta kaza kana ji kaza sai radda ya zo kanka to nan ne babu ma babu abun nan ba shikenan magana ta kare to da baki da baki ga mu wata rana na je wurin malami na muna magana da shi sai kawai eh da eh dariya ya ce min tsazun nan mutumin ka ya tafi ya ga min ni na san ko ina yanki muku kan ne sai ta yazo nan kamar zai hauka ta ce to to malami ne wa ruwa sai ta a to abu ne shi bai san abu bane ya ce wai ya shiga gida ne sai ya ji matan shi sun gama raba gidan sun yi rabon gado suka ce suka ce kin ga dama mu namu nawa ne ma aka ce sumuni sumuni sai ce suka ce ka gaskiya wannan yanzu yanzu a ce duk zaman da suka yi kai suka ma fara tuhuma Allah tukum akan cewa yanzu a ce duk zaman da mace ta yi da miji shekara tare da shi shekara kaza tare suka nemo wata ma kamar ita ta raka ka makaranta aka za ta rika magana ce tare kuka nemo kudin nan tare kuka yi komi sannan wai a ce kawai dan kana da ƴaƴa wai sai dai a ba su sumuni ko su hudu ne a ba su sumuni su raba ɗaya bisa takwas suna ganin mai masa adalci ba to sumunin ne suka ce to yanzu an ba mu sumuni mu aka cire namu ku kuma ke kina da yara kaza ke kina da kaza to gidan sai a raba ku ku koma ta can ku ku koma ta can shi kuma yaji shine ya haukace ya ce wato batan nan zuwa abin da ya dame su kawai sai abin da gare ka tuntun kuma ka auna ko yanzu ka gani kullum kokarin da suke sun bara naka su su ajin su abin nan kai ka ce an masu wahayi an gaya masu gashi nan a rubuce ba gogewa kai ne za ka riga mutuwa haka ke gani so so eh to kadugo to kadugo to wallahi ba za ku wani ba wato matan shi su su tuke kuma ko ba fa a jariri suka aiko musu wato in ta tashi sai ta ce ita ta koya musu sabula ce yanzu ga kanan kana ta damal damal da duke bayan ita ta fito da kai ma cikin gari aka san ka ita ta koya ma komi da da ta aure ka ko kula baka yi za'a ita ta koya ma to kaji bayan fa da wayan uwa in zo akwai wanda ta aure mutum bai wayo ba to wallahi wannan sai mun shiga littafin za ku za ku jirin wannan masifin da ake yi ma fada fada fada wata in an mutu da aka mutu kafin a kai gawan makabarta ta shiga cikin ɗakin akwai wadda ofis muke da ofis da ofis mu ɗaya da da aka ba da labarin mijin lafiya shi lau ya sadda kwanan shi zo daga bayi ya fara samu rashin lafiya ya zame ta jawo shi daga bayi da kyar ta kira ɗayar a gidanta ta gaya mata ce ki zo fa wane ya samu ya samu matsala gashi gashi gashi jikin nan yayi tsanani kuma ta ce oho ki kai ta asibiti ta ce ni kadai bani iyawa ke ce kike da yara manya ki turo su ko ke ba za su zo ba su zo mu kai shi asibiti ta ce ki kai shi asibiti na ce ta kashe waya ta ja shi haka nan ta ja shi ta sha ta sa shi cikin mota aka ta asibiti ka sa ka asibiti ya mutu ta juyo ta ce ta kira shi ta ce ta kira ta ce to kun gani na gaya maki cewa ko da ƴaƴan shi da kin bari sun zo sai su sallama wata kila yana da abin da zai gaya masa kika ki yanzu ga tunan yaro su kafin mu je asibiti yaro su yaro ta ce yaro su sai ta juyo ta ce sai ta kawo shi gidanta tun da ta ta ne fitan da shi tun ko da ita gidan shi dan uwan shi da suka je can suka ce a ta ce a ga nan nan ne suka zo matan nan da ta taso ta ta taho tana zuwa kawai ce ban makullin ɗakin shi kaji abin da ta bada ta sai ban makullin daki aka ba ta makullin ta shiga dakin ta ta kwasa duk abin da za ta kwasa ta zuba a jika ta fito ta tafiyar ta makullin daki ba fa gidanta ba ba abin nan bane yanzu in ba dan mutuwa ba ita ta bar sai ba sai an yi dandan ya waran nan wannan wuri ita cewa ba ta makullin dakin shi kawai ta shiga dakin shi ta kwakwashe wayoyin shi ta kwakwashe wane ne ta zuba cikin leda ta zo da leda ta zuzzuba ta kwashe duk wani abu nashi muhimmi ta zuba a cikin leda ta zuge ta fito ta tafi gidanta shi dan Allah shi ake so wannan fa a aikace ne na san wurin to saboda haka shi wannan da yazo aka yi haka nan kawai ya fara ya haukace ya fara faɗa sai Allah ya turo shi kai kakka da mu wannan duk abun mu wannan duk abun mu dai wannan ne a ga wanda zabi duk a gabar waja da bulbula ya ware kai a matsayin gawa a gaban su kada kada ku koyi da tafiya ka shi ne to da zo yake ga mai to to ka ta ba ku ka ta kaga wani jini jira ga ya yace to au ka ta yake wa ai gama mai rabon gado yana yawo to ga ni kaga ji sai zo zo ka fara da mutuwa da shi da bari ba su kokari su zakari da su kafin ga mutu in kokari ga ta kai kwance ha ha shikenan sai aka je asibiti aka ga ka kasa daji ka zo ka ba da cewa kana kiran wani kane mai magana a kunni kana kiran yaran kane wasu magana a kunni kana kiran su eh ta rika tambayan ma mi ka ga musu da farko eh ta rika tambayan me ce muku wanda yake faɗi kuwa to tun kulla mala abun ne gashi nan in kai ta ganin shi kai kada mai littafin kafin littafin mu bari mai littafin ya faɗi mana da kai saboda haka kada mutum ya yi sakaci da wasiya to wasiyar kuma fa ita fa in kai ina za ka aje in ba kana da amintattun ƴaƴa ba ko matan kana mutuwa kafin a zo kan wasiyar sun sace ta sun boye saboda mun san wanda shi kuma ya yi mutum ya yi wasiya ya rubuta yadda za a yi da littattafansa da yadda za a yi kaza da aka zo abokansa suka zo mun san wane ya sha gaya mana a wasiyar shiga yadda za a yi ina littafin wasiyar suka ce ko yana da littafin wasiya a sanin mu suka ce to ba mu gan shi ba ba mu gani ba tunda ya gaya maku zai ku fito da ita ba mu gani man mu ma sun koyi littafin wasiya shi dai to daga nan zai yaya littafin wasiyar nan in ka yi shi ka ɓoye shi ka ajiye shi fiye da yadda kake ji da satifiket ɗinka dan ya fi satifiket saboda satifiket da ka bar duniya ya gama yawo an gama satifiket ɗin nan shi kenan an gama sai dai ai ƙarya da shi amma in dai gaskiya za a ya gama to amma wasiyar nan ita ce za ta kwato ka haccan ta taimake ka haccan shi ko certificate ko cambridge ka je ran da ka bar duniya ya gama kan ana sanar da ka ce aka canza ma sunan nan aka fara ce ma mari gayi to certificate din ma ya zama mari gayi ya gama ko na wace university ce ta duniya amma littafin wasiyarka zai iya ma sanadin katsira zai iya ma in babu shi za ka iya cin wuya ashe ya fi certificate muhimmanci document ne babban document so da haka mutum ya yi amma alal diyun allati ay taqallafaha ay takhlifuha wara'aka bashi game da basu suka waɗanda zaka bari a bayan ka ba da mautika fa hiya tahjabuka an dukhulil janna za su kare ka daga shiga aljanna kai je ka dauko lissafi to ne gobe da gobe gani tahjabuka wannan zai kare ka zai kare ka shi wannan bashin fa hiya tahjabuka an dukhulil jannati za su tare ka daga shiga aljanna lima sahha fil hadith sharif saboda abin da yazo cikin hadisi ingantacce alladhi ruwiya an abi hurairah radiyallahu an wanda aka ruwaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi da yace yace nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu ran mumini tana nan a rataye da bashin da ake bin sa sai an biya masa idan mutum ya mutu za a rataye ransa saboda bashin da ake bin sa sai an biya kauna idan yanzu mutum ya mutu za a sargafe kamar da yanzu misali in an yanka rago ko ina ka yanka rago aka fede ba rataye shi ake ba sagale a ce to ran mumini fa nan aka ce ku ji ba tafi nafsul mu'min mu lura da karatun nan bidiqa nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu ran mumini yana nan rataye da bashin nan da aka bashi bashin nan yana sa a rataye shi har sai an biya masa kuma in ba ku manta ba da muka karanta wancan littafin muna tazkiyatun nafs ai mun yi magana ko ha aka yi maganan cewa ga mutum ya mutu ana bin shi bashi kamar ma da zamu gani nan gaba aka zo ga bashi annabi ya zo zai mai sallah ya taka mataki ɗaya biyu uku sannan ya ce akwai bashi a kan shi aka ce akwai bashi sai ya dawo ya ce ku ma ɗan uwanku sallah abu katada ya zo dirhami biyu ake bin mutumin nan ya ce zan biya bashin ya ce za ka biya ya ce zan biya yanzu bashin nan ya tashi daga kanshi ya dawo kan kafa kenan ya ce na yadda ya rasulullah ka yadda za ka biya ya ce zan biya ya ce to shi kenan sannan annabi ya masa sallah bayan an zo yamma ta yi ya ce yaya maganan bashin nan an biya sai manzon Allah sallallahu sai shi ba kata da yake cewa ai yau ne ya rasulullah yau ne da annabi ya sun koyar da kai washe gari ya ƙara tambayin sai ce ya maganan bashin nan an biya ya ce an biya ya rasulullah sai ce to yanzu ne fata shi ta yi sanyi da ana rasan ma shi a wuta saboda wannan da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam aka zo abu ya ƙara ƙarfi gwamnatin musulunci ta ƙara ƙarfi aka samu futuhat sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana waliyu man la waliyala ni ne majidincin duk wanda bai da kowa wanda duk ya mutu ana bin shi bashi to ni zan biya a zo wuri na in biya saboda annabi ya kwato shi sallallahu alaihi wa sallam ma arhamuhu wa ya kai tausayi wa ma arfa'uhu wa ya kai tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya fi karfin abin da uba ko uwa za su yi mana shi yasa ake cewa mu abin da za mu yi masa na daya mu masa da'a mu bi abin da ya karantar na biyu kullum bakin mu ya zama na cike ke danye daga yi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kadai da abin da zamu yi to amma ku kalli wannan to dan haka me masa mutum zai dauki abin da ba ya ta ci haka nan ba gairwa dalili har wani ya ce wai shi yana azumi ranar alhamis da ranar litinin aka ce kai ga kada yawan azumi ranar litinin da da ranar alhamis amma idan ka anshi kayan mutane kai bashi baka biya sai ce wai ai sai sa yake azumin wai an je can azabtari azumin a biya sauran kuma a ban mai so da bai san Allah ba wani kuma ma yana cin yake cewa shi gara ma ya cin a basu in an je can din sun biya sun fi gamsuwa da in sun je can din su biya a basu su ci in sun je can sun biya ba damuwa saboda ba san inda za a ba wanda ya san yadda lahira take zai wannan gangancin رواه الترمذي وقال حديث حسن ويجب أن تكون عادلا في الوصية كما أمر الله تعالى واجبين متني عادل في لوكة ديك وكما ربط وصية وأن لا يحملك الغضب على حرمان البعض kada mutum ya yi fushi dan ya saba wani dan ya saba ma mutum sai mutum ya yi fushi wajen rubuta wasiya ya ce ko an zo rabon gadon shi kada a ba wani au taqalluli ai au taqallulin min nasibihim fil mirati ko ko mutum ya rage ma magada saboda yana jin haushin su ya kwashe dukiya ya kyautar ya ce ai ba za su ga mugunta bari kawai ya kyautar da dukiyar gaba ɗaya in ya mutu ba komai ba daidai bane haka aw tu sai bi wasiyatika kulliha ai li ghairi wa ko warasatika ko ko mutum yayi wasiya dukiyarsa gaba ɗaya ya yi wasiyarta ya rabar da ita ga waɗanda ba magadan shi ba dan kin ba shi haushi ko sun yi wani abu kada mutum ya yaban masu kawai lima ruya an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga sa'ad dan abi waqqas annahu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'uduni ama hajjatil wada nabi ya kasance kan gaishe ni a lokacin hajjin ban kwana min waja'in ishtadda bi saboda wani rauni da ya ji wanda ya masa tsanani yana cikin rashin lafiya lokacin mai tsanani wa qultu inni qad balagha bi min al-waja'i ya ce ka gani ya rasulallah ciyo ya kai min inda ya kai min wa ana zo malin kuma ni ka sani mai dukiya ne ku duba wannan lokacin an riga an samu abun nan sosai wala ya rutu ne illa ibnatun ba wanda zai gaje ni sai diya kawai kaga ita ko diya ita kadai ta tana da rabi ai afa aka saddaqu bi sulusai mali to na yi sadaka da biyu bisa ukun dukiyata in kasa kashi uku in sadaukar da kashi biyu in ban mata kashi daya qala la annabi ya ce a kada ka yi qultu bishatari to in yi rabi in yi da rabi mana fa qala la ya ce masa kada ka yi thumma qala as-sulus ya ce to in yi ɗaya bisa uku in kasa ku duba yau mutum yana maganan ba da duke shi wala a ana ba sai ya taka bai wala baka zai ba da biyu bisa uku duk abin da ya mallaka ya bar ɗaya aka ce a zai ba da rabi ya raba daidai ya ba da rabi aka ce a'a shi ma ya yi yawa ya ce zai ba da ɗaya bisa ukun duk abin da ya mallaka a kasa kashi uku ya ba da ɗaya aka ce ka shi ma dai da yawa amma wannan ba hana ba sai shi yasa shari'a ta tabbatar da wannan aka ce dan mutum yayi wasiya kawai sai a dawo ko ta wuce sai a dawo sulusi kawai ya ce wasulusu kabirun au kasirun shakkar rawi ya ce innaka an tazara warasataka agniya خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس يتكففون الناس yace yace shi ma yace ka bar magadanka suna mawadata shi yafi akan ka basu suna miƙa hannuwansu ka basu an tazarahum alatan ko ka basu suna talakawa ba su da komi kenan ya takaffafuna annas suna yawo da hannuwansu suna miƙa wa mutane suna roko kenan kuma wannan da nan aka nuna cewa ashe sa'ad din zai samu wasu yayan banda wannan kuma ya samu banda banda banda mutum annabi yayi mai bishara a kai kai sai da dan bai ce mai gadan ka ba sai ce warasa taka kuma da aka zo din daga ba aka zo aka samu wasu bayan manzo Allah ya ba duniya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah kuma babu wata ciyarwa da zaka yi kana neman yadda Allah kaga an faɗi bangaren can an faɗi kuma wannan bangaren wancan ga amfaninsa wannan ma ga amfaninsa wanda ka ciyar kuma saboda Allah komin kankantarsa babu wani abu da zaka ciyar illa ujirta biha face an baka ladar wannan zaka same shi a lahira hatta mata ma taj'alu fi fimra'atika a abin da kake sa fi fimra'atika a bakin matarka ciyarwar da ake wa mata iyali wannan kuma shine wasu suka ce to ai ma yanzu sun gano da aka ce ba ta ja'alu fi fi mar'atika to abin da ake nufi kai ka rika dafawa su zo na ka rika sa masa a baki isau ita zauna kawai ka tuka tuwo ka tuko kawai ka zo ka kawo ka dinga ci a to buɗe baki ka rika gutsuro loma kana sa mata ka jira ta haɗe ka ƙara sa mata ka jiro ta ce suka ce da sun san hakkin su da haka za a yi masu saboda karatun in aka dunkula karatu dama aka sa hawa to sai koma wuri daya sun manta ba su gano ɗiyan manzon Allah a can Ali bin Abi Talib ba saba ce yake ita take yin dafuwa har ma ta je tana neman bawa da zai rika taya ta aikin gida Asma binti Abi Bakar ga shi nan kuma shi gidan manzon Allah da aka zo in ka duba cikin umdatul ahkam ma zaka ga an ce in an zo gidan shi in za a fito da abinci ma sai kaci hudu sun taru suke dauko a kushin inda aka zuba abinci saboda yawan abincin waye dafa shi saboda haka kaga yanzu kenan zamani ya kai ga in zaka zo ka je neman aure in ba hauka kake ji ba sai ka ce mata to za fa ki rika dafa min abinci za ki rika dafa min abinci ta ce ah kamar wannan ma sai a faɗi ka ce eh gaskiya sai a rika faɗi sannan kuma ni da ɗaki da ki ɗakin mu ɗaya ba ɗaki ki daban mana da ba shi ma ki ji ta zani in ko kai aure irin na cikin sa'ada wancan alwa a sa'ada ka wuri da matar jog ya ce a ce to sharafi ɗakin ta daban ɗakin shi daban kuma kai ta baka kuɗi baka tambayan me za ta yi in za ta fi ta baka ta ina za ki in ta tafi baka ta ina kika je su ne sharaɗin auren su su haka suka yi kuma ba sanwa ba ta dafa komi to shi kenan inda wasu ma hasan joni karatun su ma sai ake da suka ce aka ce ba mai shan wuya a duk duniya aka ce ba mai shan wuya kamar matan hausa fulani wai shi kuma hausa fulanin ba gane ba mai kyan ya kamar shi ba shi sai su ne su ba aka ce aka ce ba sai aka ce saboda bi aka ce saboda ita ce wai kullun sai ta girki kullun girki kullun girki kullun girki abin da ake so kai yi zawi ta aka kawai sati biyu ba ta girki ba kullun sai ka je ka dauke ta kawai sai sai sai sai hamdala ko kuma sai ga linku ka je can ku ci ku sha ku dauko ku taho kullum wannan kuka je wurin za ku tafi ita ce gaba in ka je kawai ta wuce gaba ta san ba ta san nawa gare ka ba ba ta san kuɗin ka nawa bane duk abin da take so ta rigizo duk abin da take so ta kwaso duk abin da take so ta kwaso kai aikin ka rike kwando ka rike kwando ta shiga gaba tai ta diba tana zuba a kwando tai ta zuba a kwando tai ta zuba a kwando in ta gama zubawa nawa ne kuɗin nawa ne sai ta koma mota in kana da ita in ba mota ka je ta tsira a cikin keke na to kai za ka ma je kana da keke na za ku san ina jira ka nan ka gama biyan kwallon na a zazzage ma ka zo kuma ku je ita gida ta wuce can ta wuce gaba in gidan sama ta wuce gidan sama kai kuma ka kwaso kaya ka je ka kai ka ce ga shi rake da ni a juya gaban ta in ta gada ba ta samma shi ne to kaga in an yi haka to an kyauta saboda ka ga karatu aka rike shi ai kaga ai shiga a za a ja yanzu ne za a ja wuya ba na to amma ka gwada gwada ka gani shi zauri ka gwada kai da kawai ka je ka ji yan dai dunin ka kai mutu kan ci ka ce to dama sai dai ka san kai jan wuya ne amma ka shigar da ita ka ce duk abin da ta ga dama ta kwasa to sai ta kai da an yi da yawa ta kwaikwayo kamar ta tana kwasa ka tsere ka ce kana zuwa au ka mato kulli kai bari ka dauko waya ka kaji alama tana rige a mota daga nan ka in kin kwasa ke kin kin warware ke da su wazan gwagwai na zuwa wata rasa sai to wazan gwagwai ne da kariya ya kai da gidan kwasa kaya ta kwashi kaya ya lalle kaya ya ji ko a dama ga su sun iya tsiya in aka abu mamaki sai an yi wani kiɗi a sai ka ka gane to rebo nan kayan ta rebo ta je ta kwasa da kanta ha to in ka saki kan abin nan ba ha ina wasu lusuka bi aka saboda aka kaga aka ce ka bar su wannan kenan to wannan kenan ba haka karatun ne yake ba saboda haka tarbiyya islamiyya daban tunani kuma na ra'ayi daban ويجب عليك أيها الأخ الكريم أن ترجع إلى إلى الشرع الحكيم واجبيني كي wato dan uwa mai karamci ka koma zuwa ga abin da shari'a wato mai shari'a mai hukunci mai kyau wanda yayi wato wa kitabi rabbil alamin fi akamil mawaris kada kai zalunci wa minha ay ma jaa fi qawlihi ta'ala daga ciki abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya magana wannan ba karatun shi ba aikin za a yi ba kawai karanta kawai istishadi ne ko da aka ce yusikum Allahu fi auladikum Allah tabaraka wa ta'ala ya nemi ku wasiya game da ƴaƴanku nan ya hada namiji ya hada mace in an ce walad ismul jinsi ne yana iya daukan namiji yana iya daukan mace amma nan ana yi maku wasiya game da ƴaƴanku lizzakari mithlu haddil unsayaini namiji yana da kasan mace guda biyu kaga wannan da binasul qur'ani ne kuma ku dubi maganan da muka yi jiya da aka zo aka kasa gane rikicin nan ba mun yi maganan jiya sai ga yadda aka warware ba saboda Allah in ya ce ga hukunci akwai hikimomi da yawa mun sha yin bayanin nan yanzu za ka ce namiji idan an mutu yanzu mutum da za a kaddara mutum ya mutu ya ba ƴaƴa biyu mace da namiji ko ko ban mata biyu namiji daya namiji dayan nan shi zai tsaya ta dauka ɗawainiyar waɗannan baya zuwa ya zo za a so biredi ya ce ku ba ku kawo ai an raba mana gado shi dai bai da mutunci amma shi zai rika hidima shi zai rika cefane shi zai rika so abu kuma in sun tashi aure zai iya kokarin su ya kwatanta abinda inda baban su na nan da shi wata kila ma sai yayi fiye da baban har zuciya ta rika cewa yanzu in bai kokari ba yaran nan za su tunani su ce da baban su na nan da an masa sosai saboda haka shi ma yanzu ya iya kokarin sa ya yi abin nan sa to ina na shi sauran kuɗin kuma shi ya tashi neman aure shi zai kai su kuma in za a aure su sai an ƙara kawowa kuma shi ma ya kawo wancan ma ya kawo to a haɗa ba su ba bambanci babu abun nan ma abubuwan hikimomin na da yawa to amma yanzu a zuga mata su rika jin an zalunce su ya za a ce namiji duk inda aka yi magana yana da kaso biyu har wajen ƴaƴanmu in ba ku manta ba wajen tarbiyya cewa kai idan za a yi masa kyau za a ba su wani abu wanda ba na bukata na dole ba to in za a ba su kyauta ne haka ana yi ne yanda aka ce a rabon gado da za a ba namiji ɗari biyar ita ɗari biyu da hamsin za a ba ta haka aka ce a yi haka ne makaranta ko? Ciao. to to ehe ehe to kaji ko to amma har Najeriya ba ta da bukatar da yawa amma ba ta zuwa mai zuwa sun gado na yana ji suna jan kayan zuwa ana karkewa to amma gaskiya ka bari za a ce ita ba ta da bukata da yawa kamar namiji to kuma ita sai dai in ma son ta ake sai dai a karo mata ko an ga tana da kuɗin mai son ta ƙara karo mata yake ba ta zai ta ɗauki ba ta bashi ba ko da shi ta samu wani mai kuɗi kuma yanzu ya zo ya ce yana son ta ga ta gidan kuɗi to shi ma sai ya karo kuɗin kuma ya kara mata aha shi ko namiji in shi ne ya rika zaftara yana kai masa can zakara ne ita shi ya kai masa zakara to kaga wannan abin nan ne wa fi akamin saboda haka ai fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma taraka idan mata ne sun wuce biyu to shikenan sai a ba su biyu bisa ukun abin da ya bari wa in kanat wahidatan falaha nisfu idan ɗaya ce sai a ba ta rabin dukiya kamar can wal abawayhi li kulli wahidin minhum sudusu sannan iyayensa kuma kowane ɗaya sai a ba shi ɗaya bisa shida kenan min ma taraka in kana lahu walad in har yana da ƴaƴa yana da takodiya wal lam yakul lahu waladun wa warithahu ai ko abuwahu idan bai da ƴaƴa sai iyayen shi biyu ne suka gaje shi fali ummihi thuluth shike nan maman tana da ɗaya bisa uku kaga ba wahala sai kasa dukiyar kashi uku kawai mama a bata ɗaya ba baya kwace biyu li zakar mithlu hadhihi uzayn ya ƙara dawowa wuri sai dai bisigatin ukhra haka ne ko shike nan fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus idan ko mutun ya mutu bai da ƴaƴa amma yana da ƴan uwa shikenan yanzu sai ya kasance an zo ƴan uwan nan sai su yi hajabu abun nan ne na abun nan ba na dan daukar ta akai wani wuri sai su zo su dauki mama su maida ta ɗaya bisa shida ina ba ta an gane amma su kuma baba su kai ma aiki ba dan su shiga do bane da can ba su ba inda ba su ɗaya bisa uku za a raba uku a ba uwa ɗaya a ba baba biyu to yanzu da yake akwai yan uwa sai su mai da uwa ta koma ɗaya bisa shida ina fata an gane to amma ba dan su ci gado bane ba ba su kai mu aiki ba ba zai kyale ne kawai a ce ai to ke kuri ya ce ku yi da abin da za ku yi na kallo sai dai yanzu tun da akwai kannan shi akwai yayyen shi na kin koma ɗaya bisa shida daga ɗaya bisa uku sau da aka ta koma ɗaya bisa shida su kuma suna lashe baki suna ganin za abin nan sai an gama ya kwashe diyar kawai gaba ya ce ai dun ni shi ni ne ku duka gaba ɗaya sai kwashe duk ya gama shi ne zai mamaye sai kawai masu ta asubanci azbun nan ba kawai asiri ne shi ya kwashe kawai sai kwashe zaunan shi ke nan yanzu abin nan ba to amma fa ba karatun zamu yi ba yanzu kada ita tambayoyi kawai wasiya muke so mu tabbatar kawai ba shi ne ba wancan yana dan wurinsa to saboda haka sai ta koma can ita su da ko min ba da wasiyatin to kun gani muhallu shahid da muke so a tabbatar kenan bayan wasiya da yayi yace ayi kaza ayi kaza audainin ko bashi nan an ce taqdimin bashi akan wasiya ba ai wasiya akan bashi ba ana nufin wasiya za a fara yi kafin bashi ba domin ba ga bashi ga abun nan dinsa ai kaga ba za a wanta koma can an abun nan ne akwai maganganu da yawa da aka akai آباؤكم أي آباؤكم وأبناؤكم لا تذرون أيهم أقرب لكم نفعا إيا ينكو دا ينكو بكسن وند زي بي مكو أنفاني بدا كدا وني يتي بزي بلي أي با الله ني وانا ربنكو بشي يد الله تبارك وتعالى يبشي فريضة من الله وانا ربوني كسوني دقا الله تبارك وتعالى إن الله كان عليما حكيما lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine masani mai hikima gado yana da rikici yana kawo fada yana kawo rikici yana kawo gaba wannan shi yasa Allah bai bashi a hannun kowa ba ya raba da kai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga yadda za a bi nasul Qur'an ga yadda za a yi rabo dan kada a samu baraka cikin dangi ko yan uwa saboda wannan dukiya walakum nisfu ma taraka azwajukum sannan ku kuma abin nan din ku mazaje kuna da rabin abin da matan ku na aure suka bari in lam yakul lahunna walad in ba su taba ba ku da yaya ba su da yaya ba sai kuwa wannan yayan ba alakari da sai ta haife shi da kai in ko tana da shi a wani wuri dai shi kenan tana da yaya saboda haka ya daga da kai daga rabin ninka koma ɗaya bisa hudu ai wannan ko falakun fannan shine fa in kana lahunna walad in ko suna da da ko da ba da kaka zai ba a wani wuri falakum rubu mimma tarakna sai a ce ku koma ɗaya bisa hudu abin da suka bari min ba'di wasiyatin suma bayan wasiyar su yusina biha audai sai al'akari da waɗannan walahunna rubu'u mimma taraktum su kuma suna da ɗaya bisa hudu su ne matakin shi matakin su na farko in lam yakul lakum walad in ba ku da da ko diya fa in kana lakum ay waladun in kuna da da ko diya falahunna thumnu mimma taraktum sai a ba su ɗaya bisa takwas cikin abin da kuka bari ko ita ɗaya ce ko su biyu ne ko su uku ne ko su hudu ne sai a ba su thumni ɗaya bisa takwas kenan min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dai bayan wasiyar da kuka yi ko baki a cire cikin dukiyar mutum ka wasiyarsa bashi da wannan duka dole sai an lura da su dama za a zo a duba ina wasiya ina bashi wa in kana rajulun yurasu kalala idan ko mutum ne wanda ya gaji wanda shi bai da kowa dama ba da ba jika ba sai yan uwa aw imra'a ko ko mace walahu akhun aw ukhtun sai yan uwa yake da shi sai yar uwa wali kulli wahidin minhum as-sudus ko na dai za ba shi dai bisa shida wa in kanu aksara min zalika in ko sun wuce ɗaya mutum ɗaya ko biyu sun fi haka ai falahum shuraka'u ai fahum shuraka'u fi sulus sai su haɗaka cikin ɗaya bisa uku min ba'di wasiyatin yusa biha aw dai shi ma ghayra mudar banda mai cutarwa wasiya sai a tsaya a kalli yadda za a yi kada a yi wadda za ta cutar da mutum ko magadan wasiyatan min Allah wannan umarni ne mai tsananin babba daga mai girma daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu alimun halim Allah masani ne kuma mai haƙuri ne in an saba aka gyara aka abu shi kenan kun ga kenan wannan binasul qur'ani ya tabbatar da wasiya tana da gayatu ahammiya ko mutum ba zai yi mugunta a ciki ba ko wani abu shine abin da muke so mu tabbatar wa aidan kama fi qawlihi ta'ala kutiba alaikum an rubuta maku idza hadara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo ma dayanku in taraka khairan alwasiya lilwalidaini wal aqrabin in ya bar wani abu na dukiya to sai ai wasiya ga iyayensa wal aqrabina da kuma ƴan uwa na kusa bil ma'ruf wannan malamai sun yi magana cewa wannan ayan an an shafe ta da ayar gado domin suna ganin wasu kafin a yi maganan yadda za a yi gado ne tunda an kawo maganar iyaye amma akarabin tasu suna nan yan uwa na kusa na iya masu wasiya amma ba ba da mama tunda suna da kaso to ba ta kare masu wata wasiya ba ta daban haqqan alal muttaqin wannan abu ne wanda yake haƙƙi ne akan masu tsoron Allah zartar da shi kenan wasiya zartar da wasiya babban al'amari ne kada mutum ya wasiya bayan ya mutu mutane su saba wasiyan yau ku duba nan da muke magana mutumin nan ai ana magana ashe wannan tsayin an wannan kare in faɗi sunan dan ka ƙara ganewa buntula abin ya ranan da nake cewa mutumin da ya yanki wuri ya ce a gidan shi a wurin karatu ƴaƴan suka ce a'a ya ce aka zo ya ce to zai sai da na can abin nan suka ce sun yadda yanzu ashe sun je sun sace takardun yanzu yana ta asibiti kwance cikin koma yana bakin ciki sai kiran makarantar yake da malamin yana kira shine suka ce a bari wai in yayi sauki a dau malamin a kai shi dai ya ganshi tunda kullun sai ya kira sunan shi sun hana ashe sun sace sai da kaji suka zo an gama duk abin da za a yi na ailo dama ba sai da na faɗi wala ba gaban da nace in nace in ba isa ba ko an yin suna iya suka da abin da gaba ashe sun kyale shi ne suka bashi bai sani ba sun je sun kwace takardun yanzu an gama an je an yi demarcation din da ake cewa subdivision an gama ba takardu an zo yanzu ashe sun dauke takardun shi kuma yana can kwanta a zuciya yanzu bai ma san inda yake ba in ya buɗe baki sai ce malam wane ban san rika faɗin ne dan ka a gane wurin sai ya faɗi sunan malamin ya ce to ai karatu shi maganar shi kenan yanzu ya kira malamin a kira kara shi ne suka ce wai a bari dai yanzu in ya ƙara ɗan jin sauƙi sai a ɗauki malamin a kai shi dai ya gan shi kawai ji daɗi tun da kullum sai ya ambace da safe amma wasan kwashe daga ni ala Allah dai kyauta to shine nan ko لتتبين أي لك العدالة لتتبين لك العدالة الإلهية التي رسمها لك الإله a yanzu din nan za ka bayyana za ka gane a fili ka gano adalci wato irin na Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tsara mana alhakim walitaltazima bi mujibiha kai kuma ka lazimci abin da ake so a yi wa ta'amala bi muqtadaha kai aiki da abin da take so وإدارا أن تحيد عن هذا الطريق المستقيم yace ka shedinka kada ka yadda ka shedinka kada ka karkace ka ɗauke kanka daga wannan tsari da aka yi ma na gaskiya au an ta tabata ko kuma kai jinkiri ka rika yin baya baya kana tafiya fi kitabati wasiyatika wajen rubuta wasiyarka tun daga yanzu ma da kaji wannan min al'ana tun yanzu yanzu yanzu nan da kaji ka tabbatar yanzu kana tsarin da za ka samu kaga kana da littafin wasiya ko da ba littafin ka samu ba nemi wani littafi ko exercise ne ko ma diary ne ko waye ka rika rubuta bayanan kanka a ciki abin da kake so da wani muhimman kalmomi a addu'o'in ka ma wanda kake so ka rika yawan maimaitawa in ka mance wata rana sai ka rike addu'a kana maimaita ta kana maimaita wata rana sai wani abu ya bace ma a ciki ka sai ka dauko inda ka rubuta ta kale ka ka duba ka gani to sau da abun nan ne abun nan kwakwalwa tana da wani abu tana da shan matsi wasiyatika wa qabla an yufaja'aka al-maut fa yabharuka kafin mutuwa ta zo ma ta fi mautaka idan mutuwa ta zo sadda baka tsammani rudewa zaka yi qala ta'ala ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan wato masu tambaya yaushe ne tashin kiyama yaushe ne aka ce ba abin da suke jira illa sayhatan wahida sai a yi masu tsawa guda ɗaya wahum ya khasimun a lokacin suna cikin shagalinsu na kasuwanci ka kowa na harkarsa wannan na saye na saidawa wannan na ci kowa na harkarsa na cikin hidimarsa a lokacin mutum bai tsammanin abin zai zo malam wani ya mika wani zai karba wani zai mike wani zai kwanta wani zai tashi wani na kai duka wani na kansa wani haka ana haya haya wani ya dau loma wani ya dau kaman dai irin abun nan da ake in kana kallon talabijin a sa yana cikin yi ko a sa kaga kowa in an ka sa din nan wanda ya haka zai karasa wanda ya ɗauka ba zai karasa tana saki sai ku haka ne ko to kamar haka za a yi shine suna hada hadar su ya khisimu haka za ta zo wa mutane wala yastati'una tawsiyatan a lokacin mutum ba zai samu daman yayi wasiya ba ya riga ya mauce wala ila ahlihim yarji'un sannan ba za a ce mutum ya koma gida ba ma ba za a ce to yanzu tun da kan hanya ne ka zo ka ɗaga kafa za ka shiga gittin gidanka isa sai ka ga kiwu an tsaya ba a cewa a bari ka ƙarasa cikin gida su ganka wanda suka zo tarbar kama daga cikin gidan a matsayin sun san ka zo in abin ya yi kiwu za ku tsaya a bakin hanya ba su ƙaraso ba kai ba ka ƙarasa ba kai ba ka ƙarasa ba a ƙara ko minti ɗaya a ce ku haɗu da juna ku yi murna abadan in lokaci ya yi magana ta ƙare ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون كرنت wannan ayoyin a cikin tafsirul wannan littafin guda biyu tafsirul karim tafsirul karim rahman da kuma wannan ayatul tafasir ta ga irin yanda malaman nan suka yi sharhin waɗannan ayoyin hankalin mutum sai ya tashi ولقد خصصت لك أخي الكريم dan haka na keɓe ma ya kai dan uwa mai karamci wa uktil karima da ke yar uwata mai daraja wa ahli da iyalaina wa ahibbati da waɗanda nake so saboda Allah da waɗanda ke so na saboda Allah wa man sayarithuni da wanda ma zai gade ni min ba'di bayana fi hadhihi alwasiya allati yajibu an taqtasqu an taqtas an taqtanuha wa ta'malu bi ala nashriha wanda ake so wannan wasiya kowa ya samu ya mallake ta ka samu ya zama kana da ita wa ta'malu ala nashriha bainakum sannan kuma ku yi kokari ku yata wannan littafi wannan shine ma shi yasa mu muke wallahi kullum muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kowane hali muka samu kanmu muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala domin mun sani ko me Allah ya akwai hikima ce lokacin da muka karanta littafin nan mutane nawa ne suka sani amma daga jiya zuwa yau na ga littafin nan ya isa wajen mutane kusan dubu shida to da can yaushe mun yi shi ya kai ta yanzu mu yan kaɗan ne muke yi kuma yana zuwa wurin da yawa da can mun yi da yawa yan kaɗan ya sa iyakan mu wannan hala wannan wata ni'ima ce min Allah tabaraka wa ta'ala hikima ce ta Allah duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya akwai hikima a ciki ina fata an gane ba mu zan za a samu wannan daman ba ka zo ku uku ku karatu ya kai wajen dubu shida da kun yi ku hamsin kun zo kun taru kun yi ku hamsin din bai wuce kuma misali yanzu ya kai wurin mutum dubu na yanzu ban ma san ya nawa ya kai ba ma dan wannan dazu ne da yamma na gajiya sadda mu ga wannan kafin mu wannan wurin ya kai wajen mutum dubu uku da wani abu to idan zaka yi tara su inda inda inda ta zaka yi zo ta muke da wurin aje mutum dubu uku da wuce da kuma wani ma ma nan ka zai yake ba ba idan baka ba sai shi ba ya kai wurin shi wannan hada ni'matun min Allah tabaraka wa ta'ala wa hikma so da haka yanzu abinda ake cewa shi malam yake cewa a yada littafin ne yanzu saboda haka masu rubutawa wani lokaci da suke cewa a taimaka a tura saboda wasu su amfana yanzu malam ne yake cewa yanzu a taimaka a yada wannan wasiyar nan dan kowa ya santa kuma ya aiki da ita muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon fahimta abin da ke ciki kuma Allah ya taimake mu duk wanda ya bada gudunmawar shi muna fata Allah ya sanya wannan cimi zani hasanati saboda haka abu ne muhimmi gayatu ahammiya kuma abin littafin a hankali iya fahimtar mu inda ba mu fahimta ba ko mutum ya tafi can wurin malaman mu ya koya amma da iya abin da muka gane za mu tura shi za mu tura shi kamar yadda malam ya ce iya fahimtar mu abin da ba mu gane ba kuma wannan akwai manyan malamai a je wurin su kuma mun san akwai su sau da haka wannan shine abin nan ne ce ala nashriha bainakum kun ji ko ku yada littafin tsakanin ku bainal muslimi tsakanin musulmai tsakanin ɗan uwa musulmi saboda haka fassastu safahatin saboda haka na keɓe wasu ɗan shafi shafi suna nan gaban littafin zamu gani yadda ya keɓe su dan yi mana bayani tudawwinuna fiha ay lakum wanda za a zo malakum wanda a ciki za ku rubuta abin da yake naku ne tudawwinuna fiha malakum wa ma alaikum saboda ku rubuta abin da yake naku ne da abin da ke kanku bashin da kuke bin mutane in kai kake bin bashi ma da sauki yanzu ko kwanan nan din na ko ni dalibi ina ga muku maganar nan ne kuma wallahi la fakra wato kullum a rayuwa baka san inda zaka yi mutum wani abin da ba zai mance ba na je asibitin nasir hom kwanaki can ina lokaci kafin azumi ne ko kafin azumi ne muka je asibiti da iyali na guda ɗaya can za a kace za a masa cs na fito ita za a shigar da ita wajen na fito daga cikin wurin kawai sai naga wannan ɗalibi ana tura ta kan keken wannan keke bai iya tafiya hanjin shi ya fito waje da na gan shi ya ce malam na tsaya sai na tsaya ta ce me ya same ka ta ce ai bani da lafiya malam kansa ta kama ni har hanji na ga abin nan na ce yanzu ina za a kai ka ya ce ɗakin tiyata za a kai shi sai na zaro dubu biyu ne haka na ji kuɗi ina da yan kuɗi sai na zaro dubu biyu na ba wanda ke tura shi na ce gashi ka ɗan sai na shi wani abu aka shigar da shi ɗakin tiyata na ashe ba a yi mai aikin ba lokacin aka fito da shi bayan da aka fito da shi ba a yi aikin ba ni har na manta da maganar nan na abin nan ba wancan sati ina ne yau sati biyu kenan ko sati uku sai ya ashe sai ya aiko wani ɗalibi daga malali abokin shi ne sai ya ce a gaya man cikin wasu yana wasiya sai ya ta wasiya ya ce yanzu yana da kuɗi dalilin wannan rashin lafiya yana da kuɗi yana da kuɗin shi da dama ya ce amma ya ga abubuwan da nake gaya masa da ake nake faɗi masa a karatu ya ce kaga matata tana zama da ni ne kawai ba dan ta kula da ni ba kawai illa dan an ga yana da wani abu ya ce tun da na fara abun nan din nan sallah sai na yi ta fama da ita sai na yi ta fama sai na ke min alwala ina iya alwala yi min alman alwala in sallah amma sai na yi ta roko na yi ta fama sannan yawan alwala nan duba alwala fa yana iya amfani da ruwa ba da ya sai mama ya ce alwala kudusar da za a yi mai alwala sai rin ya baci a zo a yi mai alwala ya sallah babu sai ya ce mashi saboda haka kaga kudin nan maimakon in bar su haka nan kawai ban ce zan kashe duka ba amma ina so yanzu a je a sayi man a gina man rijiya a wurare aka je abokan suka tafi suka binciko wurare suka gina man rijiya yana jin ko guda biyar na manta su ya bada kuɗi lokacin yana nan za a yi mai aiki rana kaza kafin rana aikin ya ce dan aikin nan baya ji a jikin shi alaman zai tashi sau ya yi tashi saboda aka gare wani abu a ja gina mai rijiyoyi sannan kuma in ƙara gaya muku wani abu sai ya ce sannan ya ji ina maganan nuniya ya ce a zuwa sai mai guda ɗaya ko guda ɗaya ce a sai mai ita su bada mai ita inda za ta yi mai amfani sosai a sai nuniyan guda ɗaya a saya bayan nan sai ya ce sannan kuma a yi man godiya na yi mai abun da zai mutu yana jin daɗin shi in bai tashi ba kauna abin da ya ce yace ina cikin hidimata na gamu da shi na dauki na baki na tsaya na saurare ne magana da shi sannan har na dauki wani abu na baki wannan abun yayi mai dadi ba dan yawan shi ba saboda yana da kuɗi a lokacin amma dai kula shi da nayi a wannan lokacin ba zai manta da wannan abu ba aka ja ka shigar da shi ranar juma'a ya mutu abin da nake so ku kalla wannan abin da aka yi mai ya mutu yana jin daɗin an kyautata masa an masa wani abu ba dan bai da shi ba kuma a lokacin yana da kuɗin tun da za a yi aiki an tara mai kuɗi sosai waɗanda suka ji tausayin shi sun tara masa kuɗi amma kuma yana yana maganan yana kuma wasiya kuma bai tashi ba ranar juma'a aka shigar da shi ya mutu ina jin sha biyu na abin nan ranar asabar aka yi sallah shi ne suka kira ni suka gaya masa ya zo ma nan har shi abokin annan ya zo to galilin waɗannan abubuwan haka idan ka samu daman kyautatawa kakkare da kyautatawa wani lokaci za ka yi kai kana ma jin abin karami ne wani ba wai ma da kyautatawan nan ko da da murmushi ne yana faranta ma wani rai ya ji daɗin da ba zai manta da shi ba to kuma mutum kaga ashe dai mutum zai amfana in ana faɗi wata rana za ka kana ta faɗin wani abu kamar wasu ba su ji ba amma wani in ka kallai za ka ga kamar ma ba zai ɗauka ba amma watakila shi ne ma mai amfani da ba tunda yanzu kaga da ya zo shi ya samu ya yi cikin kuɗin nan ya ce aje a gina mai rijiyoyi kuma abokan aminai suka tafi suka je suka nemi inda ake son rijiyar nan sai da suka yi tabbatar da sun gina ta kafin ma ya ƙarasa sannan kuma ya zo ya faɗi wasu abubuwan da ba sai na faɗe su na wannan ya faɗi ya faɗi masa ya ce a yi masa cikin sauran kuɗin shi daga nan sauran a ban masu dama ya sa abin da ya sa ba a gudu ba ma aka bar shi saboda kuɗin ta kuɗa so haka shikenan bai da ɗa bai da kowa sai mata da yana da mata da haka mutum ya samu ya rika yin wani abu na shi wanda za ka samu komin kankanta saka rika gutsura cikin kakkai shawara da kowa yana ma da kyau a ce kana da kaba abin da ake ce ma kaba din nan mun sha magana kan shi kana da wani abin da daga kai sai Allah ka san kayi abin ka ba ruwan kowa ka gutsura cikin abin ka ba a sani ba Allah kada ya sani ka je ka saka shi wani wuri ka aje zaka tadda abin ka can a boye da kai a boye ka je ka da abin ka can da girma ya fito ko sau da haka wannan shine a bistimirarin insha Allah wanda za a zo a doki ana yi ana gani insha Allah ma al-ihtifaz bil mukatabat ar-rasmiyya wal mawqi'a min ash-shuhud sannan bayan haka nan a tsaya ana lura da abubuwa irin tsari na rubutu irin yadda ake na hukuma da kuma masu shaidu yadda su kuma suke sa hannu da yadda suke so wa bi hadha takununa qad taraktum liman ma'akum wa liman ba'dakum wasiyatan shar'iyatan shamilatan da aka ne in kun yi waɗannan kun yi tsarin nan da aka ce to za ku bar ma waɗanda suke tare da ku ko kuma wanda za su zo bayan ku kun ban masu wasiya ta shari'a wadda take cikakke bi ba'dhi ai ba'dha akama din wanda ta tattaro ta tattaro wasu daga cikin hukunce hukuncen addini wallati yajibu an ta'malu biha fi hayatikum wanda ya wajaba mutum ya amfani da ita a rayuwarsa wa biha aidan sa'irul mu'amalat al-madiyya kuma daga nan ma za a kalli wasu sauran mu'amaloli irin na kuɗi da za a yi amfani da su wallati in ahmaltumuha wanda in kuka yi wasa da su ba ku rike su da muhimmanci ba da yatum anfusakum to za ku wulakanta kanku ku tozartar da rayuwar ku man haulakum da wanda suke kusa da ku wa khasirtum ukhrakum sannan kuma ya sa ku yi asarar lahira to duk ko abin da zai sa mutum ya asarar lahira ai babu musibar da ta wuce wannan ya zamana a duniya ga hanyar da mutum zai biya nemi nasara a lahira kuma ya bari ya asararta wa inna hadhihi alwasiya la hiya sunna hasana wannan wasiyar da ake magana sunna ce mai kyau wa muakkada kuma abu ne sunna ce mai karfi ahmalaha kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane sun yi wasa da ita ba su damu ba wani ma bai taba ji ba wa bitinaikum wa bitinaikum wa bitinaikum ai laha wa taba'atiha idan kuka samu kuka mallaki wannan littafin wasiya kuka saya kuka samu kuka mallaka wa taba'atiha kuka buga shi kamar yadda aka buga wannan wa nashariha da watsa shi ga al'umma kamar yanzu da muke yi mu ya abin da zamu kenan wanda ya ji shi ma ya sanar ma wani abin ya yawo ya isa wurin bayin Allah maza da mata in kuka yi haka takununa qad taraktum li anfusikum as-sadaqati al-jariyat ku duba wannan magana idan kai haka kawai ka sadar da wannan maganan wasiyar zuwa ga wani wannan fatallace muke yi saboda malamin yace ayi in ma mutum yayi dama wasu suna ta yi tun ba mutum wannan ba suna ta yi sai dai yanzu kuma mutum ya ji shi ma ya kara duk wanda ka yaɗa wannan abun ya isa gare shi saboda mahimmancin shi to kayi sadaka jariya domin ka gaya mai wani babban sunna wata babbar sunna daga cikin sunnonin da aka ce a tunatar da mutane domin lokacin da mutane ko ganewa suka yi ga wata sunna ta yi sanyi an manta da ita a rayuwa ta a ɗaga ta a yaɗa ta al'umma wannan babban abu ne shi ne man sanna sunnatan hasana ba mutum ya kirkiro ba ya kirkiro tashi wannan da aka ɗauka an santa amma ta koma mutane sun yi shiru sun batta ita kanta idan mutum ya yaɗa ta babban abu ne idan kai haka nan kana da sadaqatun jariya min tifa'in nasi bi hadhihi al-qayyim idan mutane suka yi amfani da wannan tsari mai kyau wannan fa'ihi wal irshadati da nasihohin da ke cikin littafin nan da kuma fadakarwar da akai kamar yadda za a gani wa aidan tanhalu alaikum ad-da'awat as-salihat bayan haka nan kuma idan ka yaɗa shi kai wurin wasu za a dinga kwararo maku addu'o'i na alkhairi wa takununa قد تبرأتم بوصيتكم أي هذه من كل من يخالف ما جاء بها daga wannan kuma in kun yi haka kuma kaga shikenan ku kun kubuta domin ku kanku kun yi wasiya ga kanku kun faɗi ga yadda kuke so kuma kun koya ma wasu suma daga nan mutum ya kubuta duk wanda ya saba dan kanshi duk wanda ya saba ma abin da kuka ce dan kanshi wa khafa inda mufaraqatikum lil haya musamman ma lokacin da kuka zo mutuwa za ku ga in kun yi wannan kuka yi wannan aiki za ku samu bi husnil khatimati insha Allah za ku samu kyakkyawan ƙarshe in Allah ya yarda nas'alullaha husnaha bi mannihi wa karamihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh to mu tsaya nan sai gobe insha Allah alitabin yana da abun nan da yawa na tafi bi hada da haka yana da kyau mu koya mu da kanmu nan mu tunda abun in mutane kaɗan amma dai yanzu a tura cikin bututu ya zama ya yawo ya je wurin kowa ya tura cikin bututu saboda a kalla ta bututun nan gaba insha Allah in an kai wurin har littafin za a daga a ga kuma mutum yana da littafin zai magan tsarin yana na ciki da yadda bayanin yake da yadda zamu iya bai fahimta mu mutum bai fahimta ba kuma ne manyan malamai na kusa da shi su koya mai yadda abin yake mu irshadat ne namu mu dan nuna mutum ya ma san abin na nan ko a tunatan mai dama ya sanin a ƙara tunatan mai kada ya wasa da wannan magana wasiya tana da gayatu ahammiya jiddan jiddan muna fata Allah ya taimake mu nastabi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في ذمة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الجنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا غفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين